اللهم نال الضعفاء وقوينا ونال الضعفاء وقوينا ونال أذلاء وأعزنا ونال فقراء وأغننا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الضال والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعادة الهمة ومن سوء القضاء ومن شر البلاء ومن درك الشقاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani kuma kamar yadda kunne ya ji wannan wani bangare ne na gangamin addu'a da sallar alkunutu da al'ummar yankin gaida suka gudanar biyo bayan wani halin ha'ula'i da suka ce sun tsinci kansu a ciki na ganin wa'adin cewa su tashi su rushe gidajensu gaba ɗaya a cikin makonni biyu nan da 29 ga watan nan da muke ciki na Disamba ya zama gurin ba kowa kasancewar duka wani gida da ya kusanci babbar wayar lantarki ta hukumar TCN wajibi ne a rushe wannan guri kuma hakan ya sa suka yi wani gangami na wannan addu'a da kuma wato ainihin sallar al'unutu domin neman ɗaukin ubangiji to amma sai dai a wannan karan irin wannan gangamin ya zo da wani sabon salo duba da allura da fitowar iyaye mata har da su a gudanar da wannan sallah da addu'o'i baya ga tarin ƙananan yara hakan ta sa yanzu zan fara yin taɓin alli da jagorar matan da suka fito gurin wannan sallah cikin hijabi da niƙabi don jin me ya fusato da su ko ce me ya zaburo da su aka gan su a cikin wannan jerin gwanan sallah da addu'o'i da ake yi a bakin titi kuma da ranar Allah cikin hijabi da niqafi suna a matakin farko assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba sallallahu kuka ba ki tsaske magana mu dai abin da ya dame mu mun shiga na halin haula'i wanda ba za mu iya kwatanta irin shi ba abinci ma ya gagare mu da mu da iya ai ba kuka an fi zaki kuka maganar ba za ta yi ba Ki daya muna neman me- me- me- mai girma gwamna da ma- da matarsa da a taimaka mana don soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a taimaka a biya mu hakkin mu mu tashi mu bar gurin nan don zaci da mulkin Allah to ca akai ba za a biya ku ba ku tashi kawai a mu dai kawai an zo an yi mana abin nan an umarce mu da mu tashi ba mu san a halin da muke ciki ba shine muka kawo kukanmu da a taimaka mana a taimaka ku mana mata wannan a iya cewa gwagwarmaya ce ta maza ku mata da shi da ku ciki abin ya shafe mu dan ni mahaifiyata ma ba ta nan ta tafi Nijar yanzu haka ma bata san abin da ake ciki ba ni kadai ne sai kanne na ina mai gidan ba baban mu ya mutu tun muna yara
To mai sauraro yanda ta wakana kenan daga bangaren matan kuma yanzu za mu ji daga bangaren maza don ji akan nasu wannan batu za mu fara jin cikakken suna da matsayi.
yawa sunana umar el baba kuma ni ne shugaban kwamiti na wayanda aka zo aka yi wa wannan lambobi aka ba su wa'adin sati biyu da su tashi zuwa 28 ga wannan wata su bar a waj- gidajen da suke ciki za a zo a rushe to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke ga Allah kuma za mu koma ba mu da mafita ba mu da inda za mu kai kukan mu sai ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka kuma ina kira ga ainihin shugabanninmu His Excellency Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da ya taimaka ya ji kan al'umma da ke cikin da ke wannan yanki da ya taimaka ya shigo lamarin nan abin da muka fi so a zo a biya mu diya in ya so mu samu wani waje madadin shi mu koma shi kenan ma wannan batu ya daina wakana don wallahi azim mutanen da ke wannan yanki sama da kashi 90 abin da za a ci ma wallahi ya gagara don mun yi census din gaba daya gidajen da ke wajen da kuma kusan adadin mutanen da ke wajen mu mutanen da ke zaune a nan dai iyaka ga da sama da mutum dubu uku kuma wallahi kashi sama da casa'in abin da za a ci ma wahala yake yi to da yawa wasu muna zuwa za mu ɗau information din su mun cewa za a sa sunan mai gida sai su ce mahaifin ya rasu muna duba to ya da yake suke zaune sai su ce wacce tana soya a wara a layi kaza wacce wane yana sai da rake wane yana wannan a haka suke gudanar da rayuwa da su da mahaifiyarsu sai ka suka ga cewa kawai dai arzikin su ɗaya rufin asirin su ɗaya shine wannan gidan to ya ilahal alamin idan aka ce shi ma yau gidan babu dan Allah dan annabi da su da yaran gaba ɗaya ina za a je ko ko magana kake a biya ku da da aka zo aka ce za a rushe din ku tashi ba a ce za a biya ku ba ko kuma a yi maganar wani ramako shekara ɗaya da rabi da suka wuce sun zo sun yi lambobi suka yi sosai suka kuma tabbatar mana da cewa za a biya kowa dan har na yi magana da su ne a lokacin suka na ce yaya yanayin biya suka ce gaskiya wasu za su faɗi a yanayin biya wasu za su samu riba wasu kuma mai da kuɗi za su yi sai na ce ku mun ƙarin hatsi ban fahimta suka ce a duk wanda ya tamfarɗe gida ya yi gida na a zo a gani kun ga ai ba lallai gidan shi ya kai miliyan hamsin ai ba za mu iya biyan shi miliyan hamsin ba amma irin wanda ya zama kasa kasa kun ga zai iya samun daidai kuɗin shi wanda kuma ba wani na a zo a gani bane watakila ma riba zai samu muka ta murna muka ce to shikenan to mun san cewa kai sama da kashi 90 na gidajen gidajen da ke karkashin wayannan gaskiya ba wani na a zo a gani bane duk talaka ne yanda na faɗa wallahi abin da za su ci ma gagara yake yi to dan haka shi yasa ma bamu damu ba san tunda dai har suka ce za a biya babu damuwa kuma kwatsam kawai sai ga lambobi an zo ana wayar rumbu rumbu zuwa 28 wajen mu kwace kayayyakin mu mu rushe gidajen in kuma ba haka ba su za su zo su rusa to ina batun wancan biya da kace kun yi da su tun a baya sun ce za su biya ku shine bamu san inda ya kwana ba yanzu kun tuntuɓa
to ai sanda ko da a sanda aka kawo takardar ku ce ya batun biya da aka ce za a biya mu gabanin mu tashi mun tuntuɓe su ya aka yi kuma ina wancan batun magana sai suka ce wai akwai an biya tun bayan shekara arba'in da wani abu muka ce a'a mu ma fa muna fa da history din wajen nan shekara arba'in da wani abu da biya abinda kuka zo kuka biya inda kuka sassa falafalan ku nan kuka biya mai gona amma ba ku sai gonakin ainihin iyayen mu ba da kakannin mu da ke wajen kun biya su diya gonakin su da mita 15 gefe mita 15 gefe da suke kilemin wata kon kafa 50 50 hagu kafa 50 dama da suke cewa ai sun mallaka su ma kansu ba su da wannan hujjar da za su kawo cewa sun mallaki wannan wurare iya amma ana cewa gaba ɗaya ƙasa ta gwamnati ce kuma haramun ne a doka a zo a yi gini a kusa da irin wannan babbar waya ta lantarki duba da babbar barazanarta da hadarinta na saurin jefa cikin mutum cikin halaka da wurwuri ba kwa fargaba ku iyalanku da rayuwar taku gaba ɗaya to lillahi wa rasuli inda a ce akwai wannan kamar yadda ka faɗa ni kaina na san shekara ta goma sha wani abu yanzu a gidana a nan wajen inda da wani abu babu wani abu ni da ya taba faruwa ma a gidana ko wai wani na rashin lafiya ko wannan wasu kuma shekarar su sun kai ishirin wasu sun kusa ma talatin a nan wajen inda da akwai kuma mallakin gwamnati mun yadda komai mu ma na gwamnati ne amma bot me wannan shekarun da muka yi ba mu samu firgici ba mu taba samun wannan abu ba sai a yanzu me yasa yadda inda railway suka yi nasu ba a kusanta kuma a yau in kai abu ba a yace za a yi kai kwana biyu cikakke da awa 48 bai kake ba- nufi da railway kwatanta wannan abin da railway ma'ana ai inda kaga su sun mallaka sun biya kamar yanzu ko wanda ma duk za a yi da ake cewa titin dogo wanda zai je zuwa Nijar zuwa ai kaga duk muna da duk sai yancin cewa sun zo suna biyan wannan wurare shi yasa ba su da damuwa kuma duk wanda ya san an riga an biya shi ai baya zuwa ya zo ya dora wani tubali ne yayi wani gini a wajen amma mu ko nan wajen kasancewa ba a biya iyayen mu ba ba a biya wannan ba gado ya zo ya yi gado ya zama ya naso mutane suna bukatar wajen da za a zauna cikin birni ba zai siyu ba sai nan mu gefen gari da ya zama nan ne za mu iya abodin gonakin iyayenmu ne da kakanninmu shi yasa sai muka zo muka yi gini muka zauna ko bayan kammala gidajen naku da zaman naku har ka yanzu ba ku taba ji wata sanarwa cewar akwai matsala a zama irin waɗannan gurare kuma haramun ne a gwamnatance ba to wallahi wa rasuli inda da akwai misali an sanar da mu mu ya za a yi hamu kawo wannan shekarun shekara sha biyar shekara ishirin shekara talatin a a wannan waje ya za a yi inda da ake da akwai me yasa muka kai wannan duk fa a wajen nan fa muke fa adadin wannan shekarun to kawai sai kuma yanzu katsar sai a zo a ce wai ai ba namu bane dan Allah dan annabi dan san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a biya mu abinda zamu matsa mu tashi daga wajen mu wajen ma yanzu wallahi kowa kai magana da shi cewa yake shi wajen ma ya ishe shi wajen ya fita a rai shi inda muna da wani alternative wallahi ba za ma mu ko ba da suka ce mu tashi sai mu koma to amma ba mu da wani zabi ne face sai dai kawai mu zo mu mu kai kukan mu ga Allah mu zo kuma mu kai kukan mu ga su shugabanni da a tausaya mana a shigo wannan lamari namu To mai sauraro gaba ta farko kenan a hannu guda mun yi kokarin ko in ce mun ma yi taɓin alli da ita hukumar TCN ta hannun mai magana da yawunsu to amma sai dai ya ce ba shi da hurumin da zai yi bayani akan wannan al'amari akwai wanda ya kamata ya haɗa mu da shi to da yake dai ta tsarin lambar waya ya haɗa mu da shi kuma muka tuntuɓe shi ta wayar ya ba da martaninsu akan wannan batu.
suna na injiniya MC Bello, shugaban gidan wuta na rarraba wuta na kan. ba magana biyan compensation inda har kai ka zo ka samu wajen kai a ƙarƙashin mu kusa da mu ai ka ga kai kai ne ai magana wannan ba aiki ne na federal government ba aiki mu bane ko filin nan ba raba shi za mu yi mu rarraba mu abin nan ba mutane ne suke a san zuciya kuma a yau ne na farko sa sa makin ba mun dade muna hana su na riga na san da laifin gwamnati ita kanta tunda ita gwamnati ya tana da town planners ne kamata a ce an bar mutane ko ina na ji ba to kaga su ma ɗaya daga cikin hanzarin da suke bayarwa kenan sanda za su ginin nan ba su ga alama ba kuma har suka yi ginin suka gama ba wanda ya ce musu karkayi kuma muna maki mu muna maki muna bi ko muna maki duk shekara muna bin layi kuma duk shekara idan ma sun faɗa sun ce a shekarun baya an taɓa samun irin wannan yanayi ai gaskiya mu ba mu da hurumin kai mana gida an riga an biya tun na farko kuma ba ka da wani hurumin da zaka yi wani biya ko in ka san kai akan hatsari kake ba bai kamata kai ba kuma abin da zaka duba duk filayen da ake cira a kusa da wajen idan fili a ƙarƙashin waya ne ya fi arha za ka gan shi idan dubu talatin ake zai da shi a ƙarƙashin waya a gefe za ka dubu ɗari biyu da dubu ɗari da hamsin kai kanka ka san ba daidai ba kai kanka daga wannan idan ka duba za ka ka san ba daidai ba ne to mu ba mu da hurumin ba mu da mu gwamnati ta tafi makin gaba ɗaya tana so su sabunta layukanta Na gane.
Mun fara da layin ɗan agunde don muna ba mutane wani ne wannan.
Na gane.
Mun fara da ɗan agunde insha Allah ɗan agunde on 25 ma abin da sun su zai kare. muna jiran sad gamman ta zo ta action.
Oke, sad gamman ce za ta execution.
Damun ba su da mai gari ba, ba su da masu gari yayi.
Na gane.
Ba su gari yayi. Ba su kama yin rahoton sun ba mu go ahead mu je mu yi maki.
Na gane.
Ni da muke faɗa karanta za su zo su yi involvement din wannan.
Na gane.
Kamar da a gundi sun zo su yi sun ba su kanubda sun ba da notice ma gaba ɗaya layin da a gundi duk wanda ka tambaya za ka yi.
Na gane.
wannan notice muke ba su mu mun ba su sati biyu gwamnati ta ta rage nata kuma ta san lokacin daman shi a ka'ida haka ake marwa Ita gwamnatin jihar kenan.
lokacin da to ai ta ce mai gari ita ce mai gari ita san aikin da za a muku in idan aikin ba a so a yau kano ita na mota mai shuru mu yan kano ne amma mu mun riga mun faɗi gaskiya Na gane, na wanda gane.
suka zo baya wanda suka zo baya duk shugabannin da suke ba ɗan nan bane Hmm.
mu yan kano ne muna son mutar ta ci gaba a kano Gaskiya ne, to in ba gaskiya ne.
su ya ci ba yanda zan yi Gaskiya gidan ne.
wutan nan da kake gani layin wutan nan da kake gani ƙanana a kudu a gari ɗaya akwai mai ashirin da takwas mu muna da guda bakwai kawai Hmm.
yawa gidan wutan nan haka yake ba mu da su to mu muna son mu ga cewa mun buɗe da an fara da su mutane sun riga sun yi abin da shi kuma ba inda za a yi aikin nan dole sai mutane sun tashi Fatan dai a yi al'amarin cikin kwanciyar hankali da lumana ya zama an kammala shi ba tare da tashin hankali ko hatsaniya ba komai ya zama ya zauna a gurbinsa kowa ya samu haƙƙinsa kamar yadda doka ta tanada kuma adalci ya nuna. Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.